أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ ادري لنا بهذا المهدر والتائه من تأتي لنا بالظفر ورواية عمرو بن الحارث ruwayar amru ɗan harisi an habbana wanda ya karɓo daga habbana a sahu ita ta fi inganci da annahu ruya domin shi ya rawaito min gairu wajihin ba ta wata fuska hazal hadisu wannan hadisi an abdullahi bin zaidin daga abdullahi dan zaidin wa gairihi da waninsa yaya ruwaya take annan nabiya sallallahu alaihi wasallama annan mai tsira da amincin allah su tabbata a gare shi a kaza da ra'asihi ma'an jadida da ya gama wanke hannayensa uku ya gama wanke dama uku ya gama wanke hagu uku to sai ya zuba wa hannunsa wani ruwan daban sannan ya shafi kai da shi ba wannan danshin hannunsa shi ya shafi kai da shi ba wal amalu ala haza haka aiki yake inda aksara ahalil ilimi nan ga tilin malamai in ka wanke hannunka sau uku hannayenka sau uku to kuma sai ka zuba wani ruwan a hannunka kawai sannan kuma za ka shafa kai ba wai ruwan za ka kwara a kai ba sai ka zuba wani ruwan dai sannan ka shafa kai ra'au an yi a kuza da ra'asi ma an jadida sun ga ya sake zuba wa hannunsa wani ruwa daban sannan ya shafi kai ba wancan ruwa da yake danshin hannunsa ba babu wannan babi ne ma ja a abin da ya zo fi masjid uzunaini cikin shafar kunne shafar kunnuwa zahiri ma nan wajensu wa baɗini ma da bayan fata kunnansu wajensu da bayansu haddasana hannadu hannadu ya zantar da mu haddasana abdullahi bin idris abdullahi dan idris ya zantar da mu an muhammadu bin ajalana ya karɓa daga muhammadu dan ajalana an zaidi bin aslama shi kuma ya karɓa daga zai ɗan aslama an aɗa'i bin yasari ya karɓa daga aɗa'i ɗan yasari an bin abbasi shi kuma ya karɓa daga abdullahi ɗan abbasi annan nabiya sallallahu alaihi wa sallama annan mai tsira da amince Allah tabbata a gare shi annan mai tsira da amince Allah tabbata a gare shi masaha bi ra'asihi yayi shafa kai da annabi ya haka sallallahu alaihi wa sallama ya tafi da shafa kansa sai ya hada hadda kunnuwa ya shafa da su ga baki daya ya yi shafa da ra'asi da kansa wa uznai sai ya hada hadda kunnuwa zahirihima nan wajensu wa baɗinihima da bayansu duk a cikin shafaka ala abu isa turmuzi ya ce wa filbabi an karɓo irin wannan a wannan babi anin rubayyi daga rubayyi ala abu isa turmuzi ya ce wa hadisu ibn abbasi wannan hadisi na abdullahi dan abbasi hadisun hadisi ne hasani kyakkyawa sahihu ingantacce in ingantaccen hadisi ya zo ba laifi a yi aiki da shi mutum ya aiki da shi wal amalu ala haza aiki akan haka yake inda aksara ahalul ilimi tili daga malaman ilimi sun ga da kai da kunnuwa duk haɗa su shafa ɗaya yayi ya rauna masahal uzunaini suna ganin shafar kunnuwa zuhurihima bayan nan mabayyana su ta waje wa buduni hima da bayan fatar su duk a shafa babu babu ma ja abin da ya zo annal uzunaini min ra'asi cewa kunnuwa suna daga cikin kai shafar kai ta isan ma kunnuwa kafin wata magana da za ta zo kuma da za ta bambance su حدثنا قتيبة قتيبة يا بن تدمو حدثنا حماد بن زيد Hammadu dan Zaid ya zantar da mu an Sinani bin Rabi'ata shi kuma ya karɓi wannan hadisi daga Sinani dan Rabi'ata an Shahari bin Haushabi shi kuma ya karɓa daga Shahari dan Haushabi an Abi Umamata shi ko Shahari dan Haushabi ya karɓa daga Abi Umamata qala Abi Umamata yace tawadda'a tawadda'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yayi alwala faga salla wajahu salasa bayan ya wanke hannunsa ya yi kuskurar baki ya yi shakar ruwa ya fashe sai annabi ya wanke fuskar sau uku ya wanke ya ebo ya wanke fuska ya ebo ya wanke fuska ya ebo ya wanke fuska sau uku waye dai shi salasa hannayensa ma ya wanke dama sau uku ya wanke hagu sau uku wa masaha bi ra'si sai annabi ya shafa kai mun karanta sabunta ruwa ya shafa kai wa qala sai yace al uznani min ar ra's kunnuwa suna daga cikin kai kunnuwa suna daga cikin kai qala abu isa turmuzi yace qala qutaybatu qutaybatu yace qala hammadu malam hammadu yace la ajri ni ban sani ba haza min qaulin nabi cewa kunnuwa suna daga cikin kai fadin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama aw min qauli abi umamata ko ko fadin sahabin da ya ga annabi yayi alwalan ne shin wannan in uzunani min ra'asi kunnuwa ma daga cikin kai in manzon Allah ne faɗi wannan sallallahu alaihi wasallama shikenan shafar kai ita ce har shafar kunni ba damar cewa kunne daban kai daban idan kuma faɗan wannan sahabi ne shi kenan shafar kai za ta zama daban shafar kunne za ta zama mutum zai iya yi musu daban daban ƙala sai ya ce wa filbabi an anas an kama irin wannan daga anas ƙala abu isa turmuzi ya ce haza hadisu wannan hadisi ne hasanin kyakkyawa laisa isnaduhu bi zakal qa'idi amma danganansa dai ba wani tsayayye ne sosai ba don haka malamai suka samu wajen shiga a ciki da sahihi ne ingantacce to ba su da magana amma tun da dai akwai dan magana a ciki suka samu magana wal amalu ala haza aiki akan haka yake inda aksaru ahalil ilmi nan ga yawan malamai min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam daga sahabban manzon Allah wa man ba'dahum da tabi'ai annal uznaini min ar-ra'si da yawa daga cikin malaman sahabbai da yawa daga cikin malaman tabiya sun tafi cewa kunne ma yana cikin kai in za su shafa kai za su shafa su hada hadda kunnuwa ga baki daya wa bihi yaqulu sufyan as-sauri malam sufyan as-sauri ma haka ya tafi mazhabar sufyan as-sauri ma shafa kai za a hada hadda kunnuwa gaba daya wa ibn al-mubarak ibn mubarak ma ya tafi cewa shafa kai ma za a hada hadda kunne gaba daya wa shafi'i imamu shafi'i ma ya tafi a haka wa ahmadu ahmadu bin hanbali ma ya tafi da haka shafi'awa da hanabilawa duk su ma sun tafi a haka wa ishaqu da ishaqu ibn rahawi shi ma duk ya tafi a haka ahlin hadisi kenan wa qala ba'du ahlil ilmi ba'arun malamai suka ce kuma ma aqbala min al-uzni abin da ya fuskanto na daga kunne wannan abu na waje dinnan daga kunnuwa dinnan faminal waje to shi fuska ne wajen wanke fuska sai ka taba har nan wajen kunne din nan dama wanke fuska na alwala iyakarsa daga farkon kunne zuwa farkon wannan kunne daga gindin gashi zuwa ƙarshen haɓa zuwa ƙarshen haɓa wannan shine fuska wajen wankewa sai dai mutumin da kuma gashinsa irin wanda ya zo hango shi ne to wannan sai ya kintaki iya daidai gashi duk gaba kiya mutumin da kuma ba shi da gashi san kone da shi wannan ba za a ce kuma sai ya tafi haka iya gashinsa ba sai ya kintaki iya inda mai gashi yake yanda aka saba to shi kuma sai ya wanke fuska to yanzu malamai suka ce ma'ana kunne kai ne to wajen wanke fuska ya ka tabo har wannan zahirin wajen kunne dinnan wajen shafa kai kuma in ka shafi kai ka zo tseya to in ka tashi daga tseya kuma za ka dawo goshi sai kuma ka hada hadda bayan kunne kuma shi kenan ka dawo in su malamai suka tafi haka wa ma adbara abin da ya zama bayan fata kunne kuma da to mutum wa mu'akkaruhuma wajen bayan su kuma kunne faminar ra'asi in ya tashi zai dawo daga shafa kai kuma shi kenan sai ya shafo bayan su yayi وقال الشافعي امام الشافعي yace kuma sunnatu cewa kunne a cikin kai yake wannan sunnan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama in mutum ya shafi kai da kunne bi yayi alahiya lihima a daidai gaban wannan magana kuma daidai irin wannan magana irin wannan sunna kuma yamsahu kuma labari ya zo ya shafi kunnen kuma bima'in jadidin yanzu ya shafa kai in ya gama kuma ya zuba wani ruwa ma daban a hannunsa kuma ya wani shafakkun nan daban to wannan mafaban mu ta malikiya galibin mu afirka na akan wannan muke bayan an yi shafar kai kuma sannan a zuba ma wani ruwa daban a yi shafakkun ne wannan shi afirka suke amma ya yi ko kai wannan din ko kai wancan din tun da zai bisa ga annabi sallallahu alaihi kuma ingantattu ne yayi ba za a ce mutum da da yi ba ya iya ma sabo in ka in ka ga muna karanta fiqhu in an zo shafa kunnen masaban malikiya sai a ce wata jidul ma'ilahuma amma an zaka shafa kunnen sai ka sabunta ruwa to shi ma ya zo in ji shafi duk da shi ba akan wannan yake ba haka adalcin ilimi yake babu in dai abu ya zo kai ga wanda ka ɗauka ka dogara da maganar manzon Allah ya yi ka lalata na wani in ka san shi ma ya dogara da wata magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka adalcin ilimi yake kaga imam shafi'i ba akan haka bai shi imam shafi'i a wajensa shafar kai da shafar kunne duk abu ɗaya ne amma kuma ya san akwai karatun har ma sai an jaddada musu ruwa akan abin da mu imam malik yake babu babu ma ja abin da ya zo fi ta khalilul asabi idan mutum zai yi alwala ya tsatsefe yan yatsunsa ma'ana ya cuccuɗa ruwa ya shiga cikin yan yatsu saboda wannan fata ta yan yatsu ta tsakanin yatsa ta tsakanin yatsa za ka ga wani in ya yi alwala ruwa bai taɓa ta bare mutanen da ba abin mai taushi ne da su ba fata su tana da kaushi ko iyayenmu na ƙauyuka haka za a ga fata duk ta yi kayo-kayo hannu ya yi to lalle sai an cuccuɗa an sa ruwa ya shiga tsakanin yatsa duk ga baki daya to abin da ya zo a cikin mutum ya yi alwala ya cuccuɗa tsakanin yatsofinsa ya sai ka yatsun ma'ana ya cuccuɗa tsakanin yatsunsa حدثنا قتيبة وهناد قتيبة ده هناد سنزن تدمو قال سوبين ننسن حدثنا وكيء وكيء يزن تدمو عن سفيان يا كبا دغ سفيان عن أبي هاشم دغ أبي هاشم عن آسم بن لقيد بن سبرة دغ هاشم دان لقيد دان سبرة عن أبيه دغ بابنسا قال babansa ya ce ƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam annan mai tsira da aminci Allah so ta gaishe ce iza tawadda'ata in kai alwala fa kallil asabi'a ka ciccuda tsakanin yatsunka dan kaka je ruwa da shiga tsakanin yatsanka ba to ka ciccuda tsakanin yatsanka kala sai yace wa fil babi an ibn abbas an karbo irin wannan daga abdullahi dan abbas a cikin wannan babi wal mustawridi an karba daga wajen mustawridi وهو ابن شداد شي مستورد ان شيء دان شداد الفهري وابي ايوب الانصاري an karbi wanda daga abi ayyub al-ansari kala abu isa tirmidhi yace haza hadisun hasanun sahih wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce wal amalu ala haza haka aiki yake inda ahlul ilmi malamai duk sun tafi cewa mutum ya alwala ya ciccifa tsakanin yatsunsa ya kula da wanke tsakanin yatsu saboda wani ruwa bai kaiwa wani wajen annahu yukallilu asabi a rijilai ya cucuɗa yatsun kafafunsa fil wudu'i a cikin alwala wayansu suka ga galibin inda aka samu samun matsala irin wannan yatsun kafa to lalle ya cucuɗa yatsun kafa wajihi ya kula ahmad shi ahmad bin hanbali wannan cucuɗa yatsun din na kafa ake nufi wa ishaqu da ishaqu wa qala ishaqu ishaqu yace yukallilu asabi a yadai kai ni hannu hannu ma ya ci tuka na hannu ma ai wani yan su ma za ka kwal tsakanin yatsun hannun su ma za a iya yanda ruwa ba zai shiga ba to ya ci tuka na na hannun nasu ma warjilai da na kafarsa kilo zo ya alwala labarin zobe ma zai zo idan da zobe ma ya kan murza zoben har ruwa ya shiga ƙarƙashin zoben idan kar ya bari kuma ruwa ba ya shiga ƙarƙashin zoben wa abu hashim abu hashim din nan ismuhu isma'ilu bin kasir al-makki shine isma'ilu dan kasir al-makki حدثنا إبراهيم بن سعيد هو الجوهري حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن صالح مولى التوأمة شي بلارا توأمة عن ابن عباس شي بلارا عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يزاد أمس الله ثبت أغريش قال يا شيء إذا توضعت إنك الولاء فكلل بين أصابع يديك كواتو شود تكامن yatsan hannayenka ka tsefa tsakanin yatsan hannunka warjilaika da kafarka ka kula da tsakanin yatsun kafarka da na hannunka qala abu isa turmudi yace haza hadisun hasan wannan hadisi ne kyakkyawa garibin amma ba ko ne ta hanya ɗaya zo mana ma'ana garibin ta hanya ɗaya ne wal hadisu amma da wannan hadisi rawahu ibnu majah dan majah ya rawaito shi an ibrahim bin sa'id daga ibrahim dan sa'id shi ko ibrahim dan sa'id din nan shine shi ma daga cikin shehunan turmuzi bi hadha isnad da wannan isnad yana daga cikin shehunan turmuzi an sun karba daga daga salihu bin maula tau a mata kamar da muka zo shi shi abin da yasa aka ce- magana ta dan yi shiru kansa saboda shi salihu din nan dan maulata a mata dinnan ƙarshen rayuwarsa ya zamanto haddasa ta yi wa ta yi rauni yana iya cakuɗa hadisai a ƙarshen rayuwarsa haddasa ta yi rauni sai dai kuma duk malamai sun tafi shi musa bin ukubata dinnan ya ji wannan hadisi tun gabanin wannan mutum ya tsufa halinsa ya zama irin haka saboda haka bukhari ya ce kyakkyawan hadisi ne bukhari ya yarda da shi saboda ba wai sai da shi wanda ya karbo daga wanda ya karbo daga annabin ya tsufa sannan aka zo ku ji yanda suke kula da ilimi kwarai da gaske ba da wasa suka haɗa karatun nan ba ko mutum ma an san da yana yaro haddasa kan gariya take amma da ya ɗan girma an ga in zai kawo karatun ya ɗan soma ba wai ya kawo abin da babu ba a na gaba ya zama bayana sai a ce to a yi hatara da karatunsa yanzu ya soma ɗan abaci amma yanzu alhamdulillah duk gasu an zuba su a cikin littafi sai mutum ya ɗau littafi ya dinga karanta su ba su to shi sa bukhari ya ce hadisi kyakkyawa ne haddasa na kutai batu haddasa na bunu lahiyata an zai dabina amri an abi abdurrahman al-hubuli an al-mustawrid bin shaddad al-bihri qala ra'aytu an-nabiyya yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza tawadda idan manzon Allah ya alwala dalaka asabi a rijilai sai ya cuccuɗa yatsun ƙafafuwansa bikin siri wannan ɗan yatsan na ƙarshe ɗin nan kinsuru kaga shi ba shi da kauri da yawa to sai annabi ya sa shi tsakanin yatsotsinsa saboda zai shiga tsakanin ya wannan kila zai iya kauri ko wannan zai kauri sai annabi ya sa kinsiru wannan kinsiru yatsa na ƙarshe ɗan kura ana ce mai kinsiru mabiyinsa ana ce masa binsuru na tsakiya ana ce masa wusda na tsakiya wannan kuma manuna ana ce masa sababa wanda muke tafiya da shi wannan babba kuma ana ce masa ibhama ibhama to annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa wannan dan kuri din nan shine kinsiru sai ya sa shi to in shi din zaka sa sani da hadisi ka kai abu mai kyau in ma dai kowane yatsa dai zaka sa dai ma'ana dai ka cuccuɗa tsakanin yatsunka na kafa yanda ruwa zai shiga ko ina saboda wani za a ga kafa tana da tauri ko kuwa faso ko abu dai za mu zo kuma zancen ma faso diga digi ma yadda za a cici da diga digi don ruwa ya shiga za mu zo wannan hadisi to sai annabi ya sa sallallahu alaihi wa sallama sai ya sa kinsiri wannan dan yatsa na karshe din nan ya cici da yatsan kafarsa a sabi da rijilai bi kinsiri da da dan yatsansa qala abu isa turmuzi ya ce haza hadisun hasan wannan hadisi ne kyakkyawa garibu bako ne ta hanya da ya zo mana la na arifu ba mu san shi ba illa min hadisi ibn luhayata ta hanyar ibn luhayata kadai ya zo mana ba a je zo ta hanyar wani ba gabaki da Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin